إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن ربنا تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وهو أحسن الناس خلقا وهو أرحم خلق الله بالخلق وصفه بأن بأنه ذو رحمة وأنه صاحب عفوة وأمره بأن يعفو عن الناس وأن يستغفر لهم من ذنوبهم وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه يتصف بالرحمة يقول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وصف الله في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه خلقه بهذه الصفة وأنه يرحم خلق الله تعالى جميعا خصوصا المؤمنين وهذه الرحمة موجودة كذلك بين المؤمنين يتراحمون فيما بينهم يقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم وصفهم الله تعالى بأنهم يرحم بعضهم بعضا إنه لا أحد منهم يستحق أن يكون قاسي القلب وأن يعامل أخاه المسلم بشدة وعنف وغطرسة وكل هذه ليست من أخلاق المسلمين بل إن الله تعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالدواب والطيور فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرحم الخلق كله فما بال غيره فما بال غيره يكون قاسي القلب شديدا عنيفا متكبرا على غيره من الناس فاتقوا الله عباد الله واجعلوا هذه الرحمة مما يتصف به مما يتصف به بعضكم بعضا في هذه التعاملات نعم إن الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان يأمر بذلك وإن كان ينهى عن ذلك فإنه يجب عليه أن يتصف بتلك الرحمة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayin Allah masoya fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bayan godiya ga Allah ta'ala da muka gabatar a wannan hudu ba bayan kuma salati ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalin ni kaina mai magana kuma ina jan hankalin ku uwana musulmi mabiya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye dokokin Allah jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah ma'anarsa shi ne ka bi Allah cikin umarninsa ka bi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama cikin umarninsa ka bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin abin da ya hana hakanan ka nesanci abin da Allah ta'ala ya hana ka a kowane minti da sakon na rayuwarka motsinka in za ka yi ka tuna duk abin da za ka yi cikin neman yardar Allah ne to ka je ka aikata Allah zai fushi da kai in ka aikata ko in ka faɗa to ka fasa rayuwa ƙarƙashin wannan ƙa'idar kullum ka tuna Allah me yake so ka aikata ka aikata menene baya so ka aikata ka fasa wannan shi ake kira taƙawa da hankulinku ya bayan Allah mu ji tsoron Allah kuma mu kiyaye Allah ta'ala a zukatanmu mu sanya girman Allah a zukatanmu mu ji tsoronsa duk inda muke duk irin yadda muke ko a gaban mutane ko a bayan idan mutane mu san cewa ba a ɓoyewa Allah Allah shi ne wanda ya san abin da ke yawo a cikin ƙirazanmu don haka abin da ba mu faɗa ba ma ya sani don haka ba a ɓoye masa magana ba a ɓoye masa aiki duk inda ka ɓuya ka faɗi wani abu Allah ya ji shi duk inda ka ɓuya ka aikata wani abu Allah ya gan shi in ka kauce wa kowa ka ɓuya wa kowa Allah ba a ɓoye masa to ya kai bawan Allah musulmi ka siffantu da irin siffar da za ta sanya ka a kowane lokaci kana jin cewa Allah yana lura da me kace Allah yana kuma lura da me ka aikata ka aikata abin da ya yadda da shi ka nesanci abin da ya hana ka zama mai takawa to bayan wannan kira zuwa ga takawa tattaunawar mu ta yau ya bayin Allah ita ce akan rahama da tausayi dalilul janibi shine tausasawa wajen mu'amala taushin hali Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin alƙur'ani ya siffanta fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa bima rahmatin min Allah a dalilin saboda wata rahama min Allah daga Allah linta lahum shi yasa ka zama mai taushi a gare su Allah ne ya tausasa zuciyarka ya lullube wannan zuciyar taka da wata rahama da tausayi don haka ka zama layyinar janib mai taushin hali mai daɗin mu'amala babu wani mutum da Allah ta'ala ya halicce shi wanda ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daɗin halin a zauna da shi duk wanda ya haɗu da shi sai ya yi burin ya ci gaba da zama da shi kuma ya sake dawowa ya haɗu da shi babu mutum mai halinsa halin kirki babu mutum mai kyan halinsa da tausayinsa da rahamarsa to sai Allah ya ce walau kunta faddan inda a ce kai ka kasance mai zafin zuciya ne ghalizal qalbi zuciyarka mai wato tsanani ce inda a ce kai mai zafi ne mai tsanani mai kaushin hali Allah ya ce lamfaddu min haulika da sun watse sun barka da sun watse sun barka in ji Allah saboda ne saboda ɗan adam baya son hantara ɗan adam baya son wulaƙanci ɗan adam baya son rage masa ƙima da ƙasƙanci shi yasa Allah ya siffanta manzansa da wannan siffa ku duba kaushin hali irin na larabawa mutanen ƙauye za su zo ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga irin yadda sahabbai suke masa mu'amala ba sa kiran sunansa kowa sai dai ce ya rasulallah me kake gani da an yi kaza da an yi kaza da an yi kaza amma mutanen ƙauye ya muhammad haka suke kiransa sai da Allah ya hana amma duk da haka in suka zo da wannan kaushin da zafin shi yana tuna shi waye baya yi musu mu'amala irin yadda su suke sai tausasa kullum muna ba da labarin kissar wanda ya shigo masallaci mutumin ƙauye ya tsuguna ya yi fitsari a cikin masallaci a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan sahabbai suka yi ta a kansa kai waye waye waye waye me ya faru me ya faru kamar za a cinye mutum danye saboda zafi da damuwa akan ɗakin Allah a zo a danna sashi kuma ga manzan Allah sallallahu yana cikin ɗaki sai aka yi kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utrukuhu ku kyale shi ba wai a kyale shi kar a dake shi ba a'a bai gama fitsarin ba yace ku bar shi ya gama shine aka bar shi sai da ya gama fitsarin a cikin masallaci sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka ɗebo ruwa a guga aka kwara a inda wannan bawan Allah ya fitsari bayan ya gama sai manzan Allah salama ya kira shi ya ce zo bawan Allah kullum ina ba da wannan ƙisan na kan tambaya don Allah in kai ne ya za ka yi muhudin nan masu zafi a zamani irin namu wanda fahimtar addinin ma ba ta kai yadda ya kamata ba ba irin ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zafin zuciya da fada da cin mutuncin juna da zage-zage amma annabin Allah ya ce zo bawon Allah ya ce inna hadhihi al-masajid lan tubna li hadha ya ce waɗannan masallacai da kake gani masallaci masallaci ba a gina shi domin a shigo cikinsa a yi wannan abin da kai ba duk mai hankali ko ba a gaya masa ba ya san wannan to amma shi bai sani ba daga ƙauye yake mutumin ƙauye da me ya saba zama da dabbobinsa ba da jama'a ya saba zama ba sai ‘yan kaɗan nan da can shi yasa halaye har annabi sallallahu alaihi yake siffanta an fi samun tausayi ko a masu kiwo a mai kiwon tumaki sama da mai kiwon raƙumi mai kiwon raƙumi ya fi zafin zuciya da tsanani saboda kaushi abin da kake mu'amala da shi yau da kullum to kana ɗaukar halaye irin nasa wannan shi yasa mutane ba wai larabawan ƙauye ba ne a duk inda mutumin ƙauye yake haka yake kuma dumin mun sani in san mutane da suke zaune a ƙauye saboda ƙarancin mu'amala da juna to Allah ta'ala ya ba mu labari a wannan aya inda a ce kai mai tsanani ne mai zafin zuciya mai kaushi lamfabbu min haulika da sun watse sun barka fa'afu anhum to kai musu afuwa kai musu afuwa wanda ya bata maka ka zama mai sauƙin zuciya ba duk abin da aka yi maka sai kayi zagi sai kayi cin mutunci ba kwantar da hankalinka in kai ɗan adam ne to mafi girman ɗan adam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa fiye da haka an zage shi an ci mutuncinsa an kira shi sunaye a kyau amma shuru yayi annabawa in an zage su sai dai su ce a'a mu ba haka bane annabi nuhu aka ce masa mahaukaci sai ce ni ba mahaukaci bane wannan a ce maki sai ce ni ba mawaki bane wannan aka ce masa wawa sai ce ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni manzo ne daga ubangijin halitta don haka dole ne halin malami mai ilmantar da mutane to ya fita daban daga waɗanda suke ba malamai ba in ba haka ba ta ina za a samu bambanci in kullum aikinka in an saba maka a fahimta shine zagi zagi da cin mutunci to wane ne zai fahimce ka tun da ɗan adam dai duk inda yake baya son zagin nan don haka ya ‘yan uwa musulmi rahama ɗin nan ba rauni ba ce ba ƙasƙanta kai ba ne tausayin nan hanya ce ta cin nasara Allah ta'ala ya siffanta manzansa sallallahu alaihi wasallama har yanzu a ƙarshen suratu tauba لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم lalle wani manzo ya zo muku daga cikinku yake ba aljani ba ne ba mala'ika ba ne mutum ne irinku azizun alaihi ma anittu duk abin da zai kuntata muku yana da girma a zuciyarsa hankalinsa na tashi in aka ce wani abu zai kuntata wa muminai na taɓa ba da wannan labarin wani lokaci har tambaya ne na ce don Allah a cikinku ya bayan Allah masu ‘ya'ya wane ne ya taɓa yin sallar dare tun daga farkon dare har alfijir ya keto ya ne wa ‘ya'yansa addu'a ‘ya'yansa na cikinsa ya Allah ka shirya su ya Allah ka biya musu bukata ya Allah ka tsere su ya Allah ka za da kaza a cikin waye yake wannan ba na jin za a samu wani na'am muna sako su a cikin addu'armu ƙila ma sai mun kusa mantawa mun kusa ƙarewa sannan mutunansu amma a ce tun farkon dare har ƙarshen dare an yi musu addu'a to wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka ya kwana yana addu'a gawa ba ga fatima radiyallahu ta'ala an da ‘ya'yanta kawai ba a dukkanin al'ummarsa sai da ya kwana ya ne mana addu'a kwana bai bacci ba ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata Allah ka tsare su Allah ka kaza Allah ka haɗa kansu Allah kai kaza Allah kai kaza har gari ya waye yana roƙon Allah waye kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayi ga al'ummarsa shine ya roƙi Allah yace ya Allah a wannan daren ne wannan addu'a guda uku yace ya Allah ina roƙonka kada ka baiwa kafirai dama su danne musulmi su hana su musulunci har kiyama ta tashi Allah yace an karba babu lokacin da za a go a ce an daina musulunci gaba ɗayansa a ce an rasa mutum ɗaya wanda yake kan gaskiya Allah bai yarda da wannan ba har duniya ta tashi akwai masu tsayawa akan gaskiya sannan ya roƙe shi ya Allah kar ka bari waɗanda ba musulmi ba ya zama su tumɓuke musulmi gaba ɗaya ma'ana kai karka halaka al'ummata na'am bi sanafin da fari ko wata musifa yadda za a ce gaba ɗaya al'ummar an halaka ta irin yadda aka yi wa adawa ku duba zamanin annabi nuhu haƙuri irin na annabi nuhu shekara nawa ya yana wa'azi shekara ɗari tara da hamsin na wa'azi kawai shekara ɗari tara da hamsin in ji Allah ta'ala amma a cikin haka wa ma'amana ma'ahu illa ƙali ba wanda suka yi imani da shi sai adadi kaɗan kaɗan ɗin da suka shiga jirgin ruwa kuma jirgin ruwan da shi annabi nuhu ne ya sassaƙa shi kaga jirgin ruwan dole zai zama ba wani babba ba ne irin kamar masu girman gari ɗin nan irin na zamanin yanzu babban shif ba irinsa ba ne kwalle-kwalle ne daidai yadda zai iya sassaƙawa iya wannan abun waɗanda suka iya shiga cikinsa Allah maɗaukaki ya tsirar da su haka ya halakar da duniya baki ɗayanta saboda sun yarda da manzan da ya aiko don haka su manzanni aiko da su an aiko su ne don a yi musu ɗa'a tilas ba ka da zaɓi ka ce sai ka ga dama ka bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi tilas ɗinka ne in dai musulunci kake so ka bar kowa ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ba ka da musulunci in bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalata addininka ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya Allah kada ka halakar da al'umman nan tawa gaba ɗaya a ce an rasa kowa Allah ya ce an karɓa ta uku ita ce Allah bai karɓa ba ka taɓa jin annabi ya yi addu'a Allah ya ce a'a to sau ɗaya aka yi haka kuma me ya roƙe shi cewa ya Allah karka sanya rikici a tsakanin al'ummata su ta saɓani Allah ya ce a'a wannan kan an riga an gama shi cewa za su ta saɓani ga munan yanzu sai ka ɗauka kowa yana ganin shi kadai da yake magana shi kadai ne akan daidai kuma zuciyarsa ba za ta iya yadda ta yi haƙuri ta karɓi wani abu ya gudana wanda baya so ba alal aƙalla ba a duniyan nan dan shi shi kadai ba dole akwai abin da ba ka sansa kuma zai ci gaba da wanzuwa a akwai lokacin da Allah ya ɗauke kafirci ne a bayan ƙasa ina ce akwai kafirai kai suwaye suka fi yawa a duniya musulmi ko kafirai ba a garin nan ba a duniya baki ɗaya kafirai sun fi yawa kafirai sun fi yawa saboda Allah ya yi alkawari zai cika wutar jahannama da ɗan adam ɗin da ya kangare ya ƙibi da Allah ya yi maka rahama ya sanya ka a cikin musulmi masu bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai tausaya wa kanka za ka yi ka zo ka bi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ba ƙafafa za ka yi kana korar mutane ba ba ka da iko za ka dole mai haƙuri da juna na'am wannan baya hana wa'azi baya hana gargaɗi domin addini wanda yake gaskiya guda ɗaya ne ba zai yi a ce kowa akan gaskiya yake ba to amma muna da mizani ma'aunin shine littafin Allah ba kuskure a cikinsa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya ce da su ake gane alqur'ani fahimta irin ta magabata sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda su Abubakar suka yi su Umar suka yi da sauran sahabbai da abinda manyan imaman musulunci imamuna Maliku Shafi'i Ahmad bin Hanbal addinin da suka tsaya a kansa shine addinin daidai to a kira mutane zuwa gare shi amma a yi shi da sauƙi da ilmantarwa ba da zagi ba ba da cin mutunci ba al'umma ba ƙin Allah take ba ba ƙin manzan Allah take ba amma jahilci ne da ɗaɗɗe da ya kawar da mutane daga abin da yake daidai da al'adu da gargajiya da abubuwa suka ɗauke mutane daga abin da shi ne a rubuce a cikin addini in ana so a dawo da su kan hanya to sai an yi haƙuri irin haƙurin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a zamaninsa al-mu'minu lil-mu'mini kalbuniyan ya shuddu ba'abuhu ba'abu matsalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى هكا النبي صلى الله عليه وسلم يصفا حال المؤمن da mumini da mumini kamar gini ne sashensa na ƙarfafa sashe ka taɓa ganin gidan da aka yi shi da bulo ƙwaya ɗaya ba gida ba ne sai dai gidan ƙwari amma ɗan adam ba zai shiga gida da aka yi shi na bulo ƙwaya ɗaya ba bulo ne zai haɗu da bulo kuma sai an sa wani abu mai ƙarfi a tsakaninsu wanda yake da wahala a ɓantare shi to wannan shi ne imani zumunci ƙaunar juna dole mu so junanmu don haka mumini da mumini kamar gini ne sashensu na ƙarfafa sashi in ji manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa misalin muminai wajen son junansu da ƙaunar junansu kamar jiki ne guda ɗaya izashtaka minhu ubun idan wata gaba a jikin jikin ba ta da lafiya tada'a سائر الجسد بالسهر والحمى sauran ɓangarorin gaɓoɓin jikin su ma haka za su raunana dukkaninsu sai su yi rauni zazzaɓi kasa bacci shine as-sahar kasa bacci wal humma da zazzaɓi ka tambayi mutumin da yake kakkare kakkare a ina yake iya yatsa yake amma mutum zai kasa bacci haka in yana ciwon haƙori haka yana ciwon ido gaba sai ƙarama guda ɗaya a jikinka amma gaba ɗayan jikin ya ɗauki zazzaɓi me yasa saboda jikin ɗaya ne to haka ake san mumine in ɗaya ba shi da lafiya dukkanmu ne ba mu da lafiya mu taimaka masa in ɗaya yana cikin damuwa dukkanmu ne a cikin damuwa amma mu bari nan da nan a farraka mu nan da nan a gutsutsura mu abin da ya haɗa mu mu yi watsi da shi kowa ra'ayinsa ya fi masa muhimmanci wannan ba ita ce siffar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora muminai a kai ba annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi yana da rahama hatta ga dabbobi hatta ga dabbobi rahama hatta ga dabba wata rana ya ga wata tsuntsuwa ta dawo shekarta sai ba ta ga 'ya'yanta ba ta buga fuffuke ta buga fuffuke ta tashi ta dawo ta dawo shekan nan ta sake sauka ruwan da ta tattala ya tuntsire abincin da ta kawo 'ya'yan ya faɗo 'ya'yan babu ashe wani ne ya ɗauki 'ya'yan daga inda suke daga cikin mutane fa daga cikin sahabbai ya sa su a wani wuri ya gyara muku su wuri tunda ita ba ta sani ba ta fita nemo musu abinci shi ne annabi sallallahu alaihi ya yi faɗa wane ne wannan wanda ya firgita wannan daga 'ya'yanta ya firgita ta to don Allah mu yanzu wanne irin firgici ne ba mai yi wa junanmu firgici da tashin hankali firgici da mota firgici da babur firgici da kaɗe-kaɗe firgita mutane da hana su zaman lafiya da natsuwa da abubuwa daban-daban ina tausayi ina rahama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ar-rahimun yarhamuhumur rahman ar-rahimun su masu rahama yarhamuhumur rahman mai rahama yana jin kansu ma'ana Allah ta'ala yana jin kan masu rahama sai ce irhamu man fil ard ku ji kan waɗanda suke ƙasa ya ku bayin Allah yarhamkum man fis sama wanda yake sama Allah ta'ala kenan ku ma zai ji kanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan jumla din a tsari irin na ash-shart وجواب الشرط هو المشروط شرطي da amsa in kun yi kaza to za a yi muku kaza ma'ana ku ji kan mutane sai kuma Allah ya ji kanku da ka duk wanda yake son Allah ya ji kansa gobe kiyama to ya ji kan ƴan uwansa muminai ka tausaya wa al'umma ka tausaya wa gidanka ka tausaya waɗanda kake shugabanci ka zama mai tausayi mai rahama to Allah ta'ala zai ji kanka gobe idan ka tsaya a gabansa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maka hisaban yasira za ka taho gabansa Allah ya lullube ka sai ya ce maka ya kai bawa ba kai ne ka aikata kaza ka aikata kaza ba kuma na lullube maka wannan abin a duniya sai ce a yau ma na lullube maka wannan babu wanda zai san me ya faru wuce ka shiga aljanna sai ka wuce babu wanda ya san laifin da ka aikata to kana so a yi maka wannan to kai ma a duniya ka ji kan mutane kar ka zama mai zafi mai tsanani mai kaushi na'am wajibi ne ka kiyaye ka kama hannun mai laifi mai zalunci shi yasa hatta hududi da ake tsayarwa a yanke hannun barawo tausayi ne ba kaskanci bane ba kuma zafi bane duk abin da Allah ya ce in wane yayi kaza ai masa kaza to yin wannan hukuncin shine rahama babu wani wanda zai zo yanzu ya ce tausayin dan adam ai bai kamata a 21st sancari ana irin wannan barbarism din ba kamar yadda zaka ji waɗanda ba musulmi ba suke siffanta abinda Allah ya ce ayi wa mutane da ana yin sa kuma wani laifin da yanzu ba a yi wannan abin shine rahama ita ce rahama dokar Allah ba a ci mata gyara karɓar ta ake saboda shine a'lam kuma shine ahkam Allah shine fi kowa sani kuma Allah shi ne fi kowa hikima da gwaninta wisdom na Allah ne ba ƙarfin zuciya ne ke sa mutane su gyaru ba amma a yi rahama a yi tausayi a haɗu kuma gaba ɗaya a bi Allah ya Allah muna roƙonka ka ɗora mu akan tafarki madaidaici Allah ka kimsa mana tausayi Allah ka ɗora mu akan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid